نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين قشي الله سبحانه وتعالى يا قدر هدورمو a wannan hili na amsoshin tambayoyi wanda kuke shurare daga nan gidan radiyon jihar da magaram mai shiryawa da gabatarwa dan wanku Ilyasu bin Abdullah Allah mana muwafaka. yau muna 28 ga wata na muharram hijira shekara 447 wanda ya dace da 23 ga watan 7,2025 'yan wa tsawon kusan wata biyu rabanmu da shi da kai tsaye yau allah kaddara insha Allahu za mu yi wani shirin kai tsaye daga nan gidan radiyon jihar da magaram mai shiryawa da gabatarwa dan wanku Ilyasu bin Abdullah Allah mana muwafaka yan uwa kamar da yadda aka saba na amsoshin tambayoyi wanda yan uwa ke aikowa za ku aiko ku yi kira kai a lamba kamar haka lamba ta airtel mai lamba 96 90 da tara sifili ɗaya sittin da biyu kenan 96 99 01 62 ko lamba ta mu mai lamba 94 32 50 42 kenan 94 32 50 42 Allah mana mafi uwa kamar da muka saba insha Allah za mu ci gaba da wannan shiri har zuwa kusan karhe shidda ba kwata saboda an hudu ba da za a ji kuma da labaru na karshe wani za mu tsaya insha Allah zuwa karhe shidda ba kwata insha Allah Allah mana mafaka yan uwa kamar da yadda kullum nake ƙara bayani na matsayinmu na bayi kuma Allah mana muwafaka muna matsayin musulmi mun san ko mun shayi faɗar Allah subhanahu wata'ala cewa wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun wannan kalma da Allah ke hodi gaya mana matsayin mu ko samuwar mu anan Allah ta bi halittu ba aljani da mutum don wata manuha sai dan mu zamanto masu kaɗaita shi da ibada kina matsayin mu na bayi kenan masu shurarai ko bin doka daga Allah mahalicinmu abin bautarmu don haka yanwa babban abu wanda yake na harko haƙƙin Allah na harko wanda kowane bawa ya wajabta ya ba Allah wannan haƙƙi mutum ko aljani ko ma menene shine haƙƙin kaɗaita Allah da ibada kaɗaita Allah da ibada shine manuhar samun a duniya Allah subhanahu wata'ala ba abin da ya kyama ya ƙi kamar ka ɗauki haƙin shi ka ba wani so da yawa makan ce a baka ba musamman anan magana ba za ka ce la ilaha illallah wani ma zai ce babu sarki sai Allah a kalma ta la ilaha illallah tana nihi ne yardarka amincewarka cewa babu wani abin bauta mai haƙƙin bauta da cancanta sai Allah don haka 'yan uwa diyan da za a yi ɗan adam mai neman tsira gobe kiyama kai kuskura ya gama Allah da wani kai kuskura ya ba wani haƙƙin Allah wannan shi ne ake bayanin ilimi na harko ga ɗan adam shi ne sanin Allah ta Allah da ibada wannan shi ne jigo na rayuwa ta ɗan adam a nan ka rayu musulmi cikin kyakkyawan hali ka koma ga Allah subhanahu wata'ala ka sami gidan aljanna da haka yan uwa na hata tambayoyi da za a yi tambayoyi na sanin addini nan ce akwai ƙofa a buɗe kina wannan lambobin da aka bada duk mai son tambaya wadda ta shafi addini zai kira kai tsaye ya yi wannan tambaya cewa me hukuncin kaza ko me matsayin kaza ya ne magana tun daga magana tauhidi ne magana sallah ne magana azumi ne magana zakka magana ibada tsarki ne kama ruwa zamu ce duk wannan dai domin Allah bai karban ibada da jahilci duk abin da ka sani bai yi wa jahilci da ilimi shi yasa Allah subhanahu wataala ke sanar da mu cewa ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت Allah ya sanar da mu cewa duka al'ummomi ya aiko da manzo, an san kuma haƙin wannan manzo shi ne kaɗaita manzan wannan bin wannan manzo don mi don a kaɗaita Allah da ibada. Kenan Allah ya aiko da manzan don su karantar da mu abin da yake so mu da abin da baya so mu Na haka yana wajibi ne ga mai neman tsira, ya shirya magana Allah, ya ji magana Allah kuma ya ƙoƙarin aikata abin da Allah ya ce na yi kuma ya yi kokarin barin abin da Allah ce a bari ta ga wakin suna ne ce kowa a buɗe na tambaya ko kira akan wannan lamba assalamu alaikum na'am assalamu alaikum na'am to bismillah Allah sana sani daga ina to bismillah
kaman akwai wannan bankin koris bank ta nan cikin zandar eh sai suka ce suka ce ma'aikatan mu suka ce kamar in mutum yana so suna iya gina mishi gida
eh su za su biya kuɗin komi da komi a gina amma kuma mutum sai ya rika biyan su a a tranche eh eh sai nake tambaya in shi me ya halarce shi daidai ne da samu shi kuɗin ko kuma a kuɗin banki to ba kina jira kina jira radio ko
eh ina jin ta ra'ayi kama kama radio insha Allah kin ta bani insha Allah to insha Allah an gode.
Mm, to alhamdulillah, salam. kenan yawan muna magana cewa wanda kenan zai tambaya zai iya kira a wannan lambar da aka bada ta airtel ko ta mobi ta airtel ita ce lambar da zaka mutum zai kira lamba 96 99 sifili ɗaya sittin da biyu ko lamba ta mu mai lamba 94 talatin da biyu hamsin arba'in da biyu muna fatar kenan mutane suna fahimtar dai bayanin da ake na tambaya da ta shahi addininka Allah taimake mu kenan a kan wannan mai tambaya ta wata banki wadda take sayan gida ita take saye ta ba ma'aikaci cewa zai biya kaza a lokaci kaza fartaran shi kenan suke cewa na a wata to wannan yan uwa ba banki ba kowane ne zai iya sayan gida ko banki ko ta ma'aikata ko wani misali zan iya sayan gida kana son ni in sayi gida miliyan goma ko sama da ko ƙasa da haka in ce to wannan gida in dai gidan za a saida maka ko da an ƙara kuɗi wannan kasuwa ce wa ahlallahu bai wa harama riba riba Allah ya haramta ba ciniki ba kenan ana iya saye kai a saida maka in dai ba abin zai biyo bayan kuɗi da ruwa wannan ba kuɗi da ruwa bane ba a kasuwa ce aka yi gida aka saida maka ka biya da guntu guntu ka ba shi riba mai sayan wannan ba laifi bane gaskiya magana akan abin da na sani assalamu alaikum lafiya lau alhamdulillah to bismillah
aikin nesa ake mun a wajen wannan nasa eh to kullum in na zai sai in gaban barazanar bai yarda ba abin wannan bai yi ba
eh har ka gane kan gada abin wannan kuma kullum kullum ina zuwa ina amfani illa al'amarin da kafa kafa na kasa gane irin
to kina ji na ko ka kina ji na ko ka bar radio Mm. ita wannan 'yar uwa abinda take bayani tana zuwa wajen wani malami ne yana mata aiki kuma haika mata barazana in bata yadda ba abin ba zai yi ba to wani abu ne an san da mahi yawa irin wannan mahi yawa akan samu irin wannan cikin malaman tsubbu wanda suke eh, bautar ko cutar da mata don su aka yi sawa cikin lamarin Eh, ya mata barazana akan abu da yake wakana ilwa a takaice shi abin da yake aikin malamai me yake cewa al'ulma wa anbiya annabi ya ce malamai magada annabawa ne to amma cikin gada annabawa malami ake malami yake kyawar danganta kyautata alaƙar bawa tsakanin shi da ubangijin shi ya gama ka da Allah mana ka san Allah ka san yadda ake kusantar Allah subhanahu wataala kai ka gaya ma ko ka kai ma Allah matsalarka daman ba tsarin musulunci bane ya kawo ga aikin malami shi iya zamani irin na boka wannan ya kawo ne ka a asali aikin malami ya sa ka hanya ne ya gwada maka hanyar Allah ka san Allah ka bauta ma Allah ka kai matsaloli ga Allah to wannan mai da wannan abin sana'a shi ke kawo idan muke bashi abin da yake so ba dole muke barazana kuma hatta kai ma ga abin da bai dace ba a yi don haka gaskiyar magana a irin wannan abin in ya zo mutum ya koma ga Allah ya huskanci Allah ya gaya ma matsalolin tsanan da ke wani assalamu alaikum
Asa... Wannan mai magana.
Ha?
Wannan magana da ka ɗan ya kuma Daga ina?
Ya ya kwaji mata ce.
Ya mace mata mai tabi samanla?
Ka ɗan ya ba.
Ha?
Ya ka ɗan kwaji mata ne.
Ba a cinka na kace ya mace mata amma ba a cinka da kyau ibayanin ka.
Yawa saboda muna da wani ɗan abu ƙabila tsakaninmu da malamin.
Eh, Yau sai shekarar shekara bakwai mata shi da rasuwa.
eh, An yi an yi ya yi aure da iwa.
eh, domin kullum muna abin da shi ne muke tarbibin sallan muka a take da da shi to kamar adu kamar adu insha Allah limamin ku kenan kenan limamin ku gauro ne limamin ku gauro ne limancin gauro kenan wato shi ne muke Ta- so mu ji amsa shi wannan insha Allah na maka bayani insha Allah mm.
don haka Mm. to eh, muna magana yan uwa wannan baiwar Allah da ke da sauran masu bukata ga Allah subhanahu wata'ala shi mutum idan yana da bukata ga Allah ba lahi bane ba malami zaman ka mu taimaka malam a samu cikin addu'a amma ka mai da kai bukata ka he malam zai maka shine matsala shine matsala malami eh, zan daga cikin aikin malamai abin da zan gaya muku Allah subhanahu wataala nasin Qur'ani ya gaya mana walillahi asma'ul husna fad'uhu biha Allah ya ce wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an ya ce ud'uni astajib lakum a takaice ayoyin Qur'ani masu dama Allah yana kiran mu ya gaya mana cewa idan bayina na Allah yana magana da Annabi sallallahu alaihi wasallam idan bayina suka tambaye ka kaina matsayin Allah kusancin Allah Allah ce kusa yake kai tsaye da kowa ya ce don haka ku kiraye ni kuma da alƙawarin cewa ina kusa da kowa ina amsa addu'ar mai addu'a wani Allah ce ku kiraye ni an amsa muku wani wuce iya da sunaye kyawawa kenan abin da ya dace ga musulmi ibada annabi ya ce addu'a huwa ibada addu'a ibada ce kina da bukata kana da bukata ka kaskantar da kanka ka kai bukata ka ga Allah subhanahu wataala ibada kai kuma ka samu lada kuma san biyan bukata domin Allah yana amsa addu'ar bawa lokacin da kake cikin matsala da ya kaskantar da kai ga Allah Allah ke cewa amma jin mutar za da awo ka shifa su amma jin mutar za da awo ana waye yake amsa mai matsalin mai problem mai matsala waye yake am- yayewa mai matsala matsala biyayin bukatar shi sai Allah da haka ki kaskantar da kanki duk ba ba hake ba duk wani mai sa kusanta ga Allah misali yanzu lokaci da ya kowanne ma'ana amsar addu'a ya- akwai sujada akwai lokacin ruwa akwai cikin dare misali sun na kace sun dare na karshe lokacin suhur kare misali kare hudun wannan tsakanin hudu kayan zuwa biyar lokacin suhur da mutum ya tashi misali ga ta addu'a da annabi ke cewa cikin sahih bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam iya cewa duk wanda ya halka cikin dare ya karanta wannan addu'a in ya tashi bayan addu'a ya arwala sallah Allah zai karba mishi in addu'a Allah zai karba mishi ire da wannan misali misali ga lafasin addu'a da ka halka ko kin halka cikin dare kare uku nan hudu ne su da kayan kare biyar a karanta addu'a kamar haka لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم اغفر لي kafa da tak daga an halka daga barci kayan aje ar wallah annabi ce dan karanta wannan addu'a ban ka halka ka barci cikin dare in ka je kai ar wallah kai sallah kenan ka tashi wannan ka karanta ta kayan maka jaban daki in karanta ta ka je kai arolla kai sallah ko da raka'a biyu ban sallah raka'a biyu ka wa annabi salati musanna ibrahimiya allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid allahumma barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid ki ɗaya zuwa goma wannan bude mabudin addu'a ne da annabi ya ce Allah bai karba bawa annan mallaki addu'a ka sama da kasa ya kawo annabi salati in ta kai wannan bayan sallah awa annabi salati irin wannan guda goma kuma ayi addu'a da annabi ya mata sunan shugaban addu'a la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu ki wannan shi ma in ta kai bakin kirga ma ko in ta kai ta kai ki daga hannu ta ga mana dukkan bukatarki amma bukata ba hannun malam ba take ba Allah ake roko malam bai hana Allah baki na masa malami bai hana Allah baki da kai shi roƙa miki Allah bai ta Allah kaka ba wani kaza ba ma Allah haka nan shi Allah kusa yake da kowa ce annabi kanci aka gaya musu kusa nake da kowa Allah kai tsaye kusa yake da kowa kuma yana karba addu'a mai addu'a da haka kenan yalwa da ke baki duka wani mesaji ne mu san kusantar Allah subhanahu wataala a malami karantar da kai ne yake saka hanya yake ba shi ba zai ce zai maka addu'a ibada ce inda kake ibada haka zaka yi addu'a ga Allah bukatarka dan haka wannan kuma barazanar shi kullum ya kamata ma kunki mana abin da ya dace kunki fasa zaure ki fasa zuwa wajen irin wannan mutanen dan za su kai ki sabaro ki saki daji ma gaba daya ko ran ki kasa amma ki malami ne wanda zai koya miki addinin ki ne ki je malamin zai koya miki aje ki je makaranta akwai miki addini akwai miki kusantar Allah subhanahu wataala akwai miki karatun addini shine abin da ke wajibi kanki gaskiyar magana Allah shi da mu gaba daya yan uwa wannan shine ma'aikata sai mai magana limancin limamin soyin shekara bakwai ba mace kuma suna taraddadin sallar su yan uwa da abin da za ka ji ana maganar sallar gauro ko limancin gauro wani abu ne da ke babu abin da ya zo daga Allah ko manzon Allah da ya magana haɗari ko rashin ingancin sallar gauro an san magabata da dama manya-manya sanannu irin misali su imamun nawoyi irin shaka sama bin taimiyya da dama malamai wanda suke a mutu shaida da mutanen ƙwarwaliyan Allah ne amma ba su da armi ba su ma taɓa armin ba balle shi yaro bane mata mutu ne ma don haka ‘yan uwa ko ‘yan uwa alaƙar armi abu ne ibada mai lada amma ba shi ba ne ba ke kwatanta alaƙar bawa da Allah idan bai da armi bai da sallah amma akwai masu cewa sallar gwabro ta mai armi ta yi ta gwabro da sallah sabai dole hodi ne ake ba nasi bane daga annabi sallallahu alaihi wasallam ko annabi ta tsoro amma a ce mun he gwabro yanku sun mun sharrun ku shirarakum uzab dole shiri ne aka yi da a bada tsoro a bada barazana ga masu gwabaraye ka ayi gwabranci amma ba manzo Allah bane ba yudi ya ce wa aka ce annabi ya ce sharakum uzabakum man sharun ku gwabarayen ku ba gaskiya bane ba akwai gwabaraye suka yi masu araman mutunci da matsaya wajen Allah subhanahu wataala dan haka ka ku damu da malamin ku bai da arme ku me nasiha inda dama ku mu san matsalar shi ba ku san matsalar malam ba rashin wannan aure yana abin da bai ga muku ba kuma bakin ku dai kurin nasiha da malam aiko ya arme tunda ra'ayin abin da kawai iyawa a cikin ƙwallon mutane da yawa suna ga malamin iya da na ƙasa da kaza a cikin ransu amma iya arman shi yahi kare mutuncin shi kuma da samun nutsuwa ta mamin shi amma ba dan ba in yi muku sallah sallah ku ba ta matsala ko ɗaya ku yi ƙoƙarin da kurin ku yi sallah kurin da annabi yayi ku koyi sallah kurin amma rashin arman limamin ku ba matsala ba cikin ku da matsala har ku sa taraddadi akan sallah ku sallah ku lahi talau dan limancin gwamnati bai matsala ko ɗaya Allah taimake mu yan uwa muna magana dai akan cewa manuhar samun a wannan duniya wannan shine bawa ya zamanto ya san shi bawan ne kenan an yi kan wata manuwa ba a yi kan hakurin kara zaba gurin kamar da Allah ke cewa subhanahu wataala inda yake cewa fa hasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilayna turja'un fata'ala lahu malikul haqq la ilaha illa huwa rabbul ashir karim Allah ke cewa shin mutane afa hasib afa hasibtum annama khalaqnakum abasa Allah ya kuna tsammanin mutane kuna tsammanin kuna zatan mun halice ku kun kara zuba mun halice ku ne kara zuba mun hukumi ba ku koma zuwa gare mu Allah ce ya karin haka nan assalamu alaikum assalamu alaikum bismillah alaikum salam tambaya ce muke wani suka san mace yan mijin yan mijin da mu eh wata ko ne take daidai ba ta fito ba ko kuma ana iya wai an kai kwana 40 wai an ta fito da shi wani wutar da ta to haka na ga mata suna yin irin wannan abubuwa kuma kuma yake mu almajiri ne suke kan dai kai daga kai daga na kake
daga nan zantar ne to Idan- eh to a takaice kamar radio kamar radio kaje to aha to
to wannan iya magana akan takaba haka ke mutane ke cewa wai kwana arba'in shi ne na takaba saura min alhali Allah subhanahu wa ta'ala abinda yake cewa walazina tawaffana wa zarun azwajan tarbasu bi anfusihim arba'ata ashhurun wa ashara shi Allah ya ce walazina tawaffana wa zarun azwajan wa suka suka bar mata tarbasu bi anfusihim arba'ata ashhurun wa ashara Allah ya ce sai zaman jiran wata hudu kwana uku yana wata hudu kwana goma doka ce ta Allah duk mata da mijinta ya mutu dole sai ta yi zaman idda kuma ce takaba ta wata hudu da kwana goma Allah ce ba ta hudu bane ba a ko ko- ko- kwana arba'in Allah ce wata hudu da kwana goma kenan wannan cewa wani kwana arba'in duk ɗaya ne da kwana ɗaya kwana arba'in duk ɗaya ne tun daga farko kwana ɗaya har zuwa wata hudu da kwana goma ko wata hudu da kwana bakwai aka yi cikin ɗaya ne da na da hukun kwana cewa wani kwana arba'in na alhadi na al'ada ce ba ba nasin shari'a bane ba illa abin da ake cewa akwai masu ɗauko mace bayan kwana arba'in tana fita ko ina ne ko aiki in abin da ake maganar ta kaba ta shari'a daban al'ada kowa da tashi sun sa mata takunkumi mai yawan gaske wanda ya huce ka'ida ta takaba misali a ce mace mai takaba ba ta yi da kowa ko wani hada rana tana daki rana ta hada tana daki ta hudu tana daki kawai ta- tana miƙe kawa ba ta wanka rana kaza wanki hira rana kaza juma'a hira juma'a ba don abubuwan al'adu aka sa mata hama da wata tsohuwa mai sake taka- cikin takaba duk wani ba shari'a- shari'a takaba motar miji kai tsaye ta sake takaba yake wata hudu da kwana goma wannan shi ne amma huta in ta kama ta da ruwa ana huta kuma kwana nawa ne ma a je a dawo in ruwa ta kama kwana ne ba a gida ba gida ba assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam
barka da ni malam ya gajiya da mu alhamdulillah na'am ha
a duk da shi ne daga tafin mu ya mace mata nan mace mace mata bismillah eh wata ne hukuncin matar da kai kai da takara ha
eh da kai da kuma karatu da addinin musulunci ta biya ne hukuncin to kamar radio insha Allah kamar radio to shi muna maganar ita ta kaba kenan mu gane jigon ta kaba abinda ta hana jigon gasina mace mai ta kaba ba ta duk abin da ke ala da kwalliya yake ta jirowa kwalli ne lalle ne tarare ne sabbi mai kamshi duk abin na kwalliya ba ta aiki da shi na harko da maganar ba ta kwana ba a gidanta ba in halarwa ta gito ta wani aiki ko ta abu tana aihuta amma ta dawo ta kwana a gidanta haka ba ta magana aure da wani alƙawalin aure da ba a yi wannan su kaɗai ne amma wani magana kwanciya irin kwanciya rana rana wanki rana wanka kaza ba a kaza na aiki ba ta aiki da a mata in ta koka da ta sa bari ta- in ta ta bada su duk wannan abu ne na al'ada bai alaka da addinin musulunci kurin ko kayanta ya kwana arba'in in huta ta kama ta larura za ta huta ta dawo amma cewa ta kaba kwana arba'in ne bayan kwana arba'in a ba gaskiya ba ne ba da kwana ɗaya dun daga ɗaya har zuwa wata hudu da kwana goma duk matsayinsa ɗaya dukkan kwalliya ba za ta yi ba ba ta kwana ba a gidanta ba ba ta yi magana aure da wani ba wani shine kuma magana ta ta kaba sai mai magana ta karatun mace ya yi ya yi ta yi ta wannan kamar zama mai wa'azi ne tana ka daga ka aura kuma tana gidanka to ka yi hama- kai ma ka sami ladan tarbiyya ta wannan baiwar Allah tana dama Allah maka umarni ya waladin amanu ko an fusa kuma alaikum nara ka yi bakin ƙoƙarinka wajen ta yi wannan karatu to amma akwai inda yake kai misali in dai ta san addini ta san Allah ta san annabi ta san ibadarta to wannan karatun ba zai raba ku da ita ba saboda hede a ta mata amma matar da bata san ba Allah ba san ba komai na addini kuma sai ta bata koya ba kaga wannan inda ta kiya kuma kai kake da hukunci na saki ko zama amma da bai dacewa a zamana da mace wadda ba ta sani kuma ba ta neman ta sani ba ta san addinin ka kwata ba wannan matsayinka na namiji dole ka mata wannan barazana in biki yayi huwa za mu sake matsayi da ke ganga wani gaskiya mana bai yiwa ma a zaman hakan ba addini na addini Allah ya yi ta ba dan aure ba kun yi ka yanta zama wata mata ka yanke zama ki yarme akwai haƙƙin Allah subhanahu wa kanki na ibadar Allah kun ba ibadar da jahilci wannan shine zaka tsaya tsayin daka har Allah saka ciwo kanta wajen sanin addini ko karatun addini domin cewa ba ibadar Allah da jahilci wannan shine na wata dan wa iya ji ya kuma in har kai kayi kayi bata gane ko ta kiya ke ka gaya ma waliyanta yan wasu sa kullum ake magana muhimmancin armi a musulunci tsari ake da wali da wakilai da komi in tsakanin kai da ita bai yi ba sai ka gama waliyinta kenan kaga idan har kuwa matar da kai ba ka ba ta ma komi ba kurin ta yi karatun addininta ta ce ba ta yi ka gaya ma uwan ta ce suka ta ce ta kiya kaga nan babu a wani zama da ita gaskiya magana amma dai yanzu gaba wani matakayan na neman Allah sa ta komo ta gyara. yan uwa muna da ci gaba da bayanin mu kahin masu kimanci da masu kira za su iya kira a wannan lamba ta airtel kuma kira ne kai tsaye na shi ku yau bayan kusan mun wata biyu ba mu yin darasin maganar bulaguro amma da yanzu kenan kai tsaye ne wanda suke da damar kira na tambayar ta addi suna iya kira a lambar da aka bada ta lamba ta airtel ko ta move ta airtel ce mai lamba 96 da tara sifili ɗaya 62 sai ta move ita ce mai lamba 94 32 50 42 muna fatar za su mana kenan mun ce bayanin tun da abu biyu ne kenan mutum yana bai zaba sai kira da wannan cikin bidiyo kwarin ba rasa daya assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum to kenan dai muna bayani yan uwa abu da muke mahimmanci a gare mu karatun addini musan babban abu yan uwa jigo mutane da yawa rashin sanin Allah kan kai su gama Allah da wani ko shirka da Allah duk abin da yake na alkar misali yanzu yan uwa abu mai sauki ba a dogara da kowa rantsuwa neman agaji duk wani abu ne ake amma ga an waye gare musulmi ne iya kiran wani Allah ko aljani ko mala'ika ko ya rantsuwa da wani Allah ka dona abu ne na ba na kahurci ne karar akan kiran wani Allah assalamu alaikum wa alaikum salam ta na'am ta bismillah to shi dan uwa magana da kake kullum ana mai mutu da wani tambaya tambayar da yake wai saki uku in aka yi a zama guda yana gyaruwa yanwa ba magana assalamu alaikum wa alaikum ke salamu alhamdulillah barkatu to akan yari na sai ke yin da tambaya malam eh armi sun da har kan a yi arma sai aka yi yari ne eh yanzu daga baya sai aka yi arma eh ya kai arman ne kuma yanzu yarin ka ɗinci a wajen uban da uban ba karami ba ne ba kuma eh sai suka rabu da uwai kuma daga baya sai ya rasu eh da ya rasu kuma shi ne muke magana a kan gaba abin da uban da gare shi ana iya ba yarin ne ko ya ne to na ji shi kenan kama radio kina jin radio ko kina jin radio ko to a takaice muna maganar mai maganar saki uku a zama guda akwai gyara amma ba maganar gyara ba ce ba ba ya gyara abin da ke haramu ne abin da ake cewa maganar asali ƙur'ani da sunna saki na ka'ida ba a saki sama da guda a zama guda saki ɗaya yake Allah ta talagu marratan kan sakin ma'ruf daban-daban ake ayi wannan a koma daga ba a sake wani ai aka yi na uku ne nan kuma falata halilwa ta tattanke a zaujen gaira ba ta halitta ya ta wani miji daban kenan yanzu matsala saki zama guda mutum ya ce na mika saki goma ko sha biyu ko saki uku zama guda wannan shine malamin magabata suke da saɓani an aka yi uku a zama guda ukun ne ko ɗaya ne wannan ba mu iya tuna magana abin tabbas ya wakana me jigon magana annabi sallallahu alaihi wasallam yana da rai an yi wannan abin akwai ɗaya cikin sahabbai abu rukana ya saki matar shi saki uku zama guda aka ba annabi labari ya ce irji'iha ta mai data annabi ya rasu ya rasu uku na mata annabi na sani ka mai data kaga wannan zama guda ne haka cikin sai musulun a dusa abdullahi bin abbas cikin sai musulun wani ya yi irin wannan saki zama guda kai abdullahi bin abbas sake cewa annabi ya bar duniya abubakar ya bar duniya in aka yi saki uku zama guda za a ɗauka a ɗaya in dai zama guda ne daga baya ne umar gana abin ya yawa umar ta zai ɗauka uku matsashi na shugaba zama hukuma ta mutane umar ya ɗauka uku to wani magana tana na hayyar wasu malamai na ga cewa uku ne gaba ɗaya kamar da fi mata malikiya wajen alƙalai wasu ce maka a kamar mu muna ba da fatawar in dai har abin ya riga yawa kana akan doka a doka wacce ruwa abinda manzo Allah bar duniya kan shi za a doka saki guda ne wannan shine matsalar matsalar malaman sun ce a uku ne sun ɗaya ne kin ji dai ni da amma fatawa muke bada fatawa fatawa kan wancan da hadisan za mu ce in uku ne zama guda a doka abinda manzo Allah nabi hukunta akan zama guda saki guda ne sauran biyu wannan fatawa kun ji dai kuma sauran malami abin suka faɗa kan magana sai magana ta wata ce kamar ta faɗi an wa'ila nan kullum muna a takaice makanta wannan faɗi ta ce wani ne yawa wata ciki babu arme daga ba suka yi aure sai ya mutu daga ba ta yan shi a musulunci ɗan da aka samu ba da aure ba bai iya gadon uban da ya cikin mutuka ba arme to shari'a ba ta yarda da wani aihuwa wannan hace ɗan shi ne shiga gadon shi kina wannan mata wannan yarinya ba ta gadon wancan dan ba uwanta wani a shari'anci assalamu alaikum Arama muna laya.
lafiya lau alhamdulillah daga ina
Usain jika mota ne daga yan gauna.
to bi suna hussein
Wai tambaya nake wai kamar azumi.
azumi Eh, Aka ce wurin hota kai.
eh
Misalin in baka an Allah bai hota ka ka samu abin yin hota kai.
eh Eh, Kuma ha ila ha- wani azumin ya zo.
Eh.
Baka baka baka baka yi ba.
eh Kuma an kai azumin nan kuma kana kana ya gama gaba ɗaya ka- ka huta ya yi ko ya ne.
kana jin radio
Da yana ji sosai.
to kamata
Ba ba ba ta yi. ah.
shi yan uwa mas'alar fidda kai zakatul fitr daban azumi daban zakatul fitr zakka ce wadda annabi ya falarta ta ga duk wanda yake babba ko karami yaro ko na goyi ko shekara da ko azumi ko baka azumi in dai kai ga musulmi ne me ake badawa za a bada muddi hudu akan dukkan mutum guda wajen tiya guda amma abin awo ne sai na ba mu awon muddi to wannan zakatul fitr a ran sallah mutane kala biyu ne akwai wanda aka ɗora ma su cita akwai wanda aka ɗora wa su a basu kamar yadda zakka ta dukiya yanzu misalin zakka ta masu kuɗi akwai talakawa an da kuwa talaka yawar zakka zama zakka ta fitar mai hali wanda sallah ta zo aka waye garin sallah bai mallaki ba abin da ya huce na iyalan shi na wannan wunin to wannan a ran nan ba zakka ba ta haushi ba ko ya samu daga baya bai bin bashi dan ba ta haushi ba sallah ta zo bai mallaka ba ku gane ba a ramuwar ta mataka baka in dai baka sallah ta zo ba mai cewa kara wasu ma sai da kakawa a tattara a bada to wannan zalunci ne ake yi wa mutane ana ba su amsa abin da Allah bai dora masa ba eh wa alaikum salam wa rahmatullah na'am
kuna tare da abdulkarim kanta daga nan yar gure ta bismillah dan gure
a makaman tambaya ne nike a bisa kaman mace akan wajen bangaren agiri ta yi ta yi ta gyara ta ta gyara da shi ne ne mafuta to shi ne yanzu na ba da amsa kai naka za ka yi ba- in ta zama to ba ta san ba addinin kwata-kwata ba ta yi baka to sam kuma ta iyarawa kaga dole kenan an kai kai ga uwan ta iya kaga da baka zama da mutum da bar- baron ta da addini wannan baka ba zama ta gaskiya an dai kai kai ta iya kuma san addinin ba baka zama da ita gaskiya dole ka mata ga mata gaskiya magana amma ana ce daman ta karatun ta ƙari da ta wani ba maganar ruwa da a ta mata nasiha amma ba ta san addini kuma ta ƙi koya to gaskiya nan ƙarshe ta iya dole a san da aka yi da ita
masha Allah ya mutu Mm, alhamdulillah mm. kuma a takaice da kenan muna maganar a magana aure ba a duk abin da aka yi mai aka ce aka arman da aka yi babu wannan mai aka ce dan da aka haifa babu aure babu gado tsakaninsu babu gado matuƙa babu aure yan wa idan aka bude kowa cewa mara ba ar- arme ma za a iya gado kenan mai ahonan kenan aihu mai matsayin kenan ba banta kenan da zinar kenan da arme kenan sa gaskiyar magana shari'a na sikar na sunna kurin babu gado tsakanin uba da ɗan da aka yi babu aure wannan kyauta mu yi da abin da mu dagaya mata na isani amma gadon ba ta gadon shi gaskiyar magana assalamu alaikum Aminu alaikum salam akramakallah.
na'am
Eh, Ana magana ne akan wajen zakka.
eh Eh, Shi ne kake bayani ko muna saurare.
yawa yawa muna magana zakatul fitr ba shike ga zakatul fitr haka shine na cire zakatul fitr wanda Allah bai horewa bara sallah to ko ka samu daga baya ko an baka in sallah ta zama baka malaka ba ko an baka a cikin wannan kai ma ci zaka yi da iyalanka baka cikin masu badawa wannan haka take kaidar zakatul fitr da kuma sai a ko da kaka da aka aka yi noma da kaka ya ce ku hudu zakatul fitr wannan duk amsa ce ake ba gaskiya bane ba ba ta hauka ba yanzu misali yanzu ga zaka ki hudu a shekara ta masu kudi ko kai yanzu baka da kobi ka sami misalin su miliyan biyu miliyan uku ya ce ka shekara bare ka hudu zakatul bara a a bara baka da kudi ba a ce ka bada to ta ma wannan yanda ba a ce mutumin da ya samu kudi daga baya a ce hudu zakata baya to haka zakatul fitr wanda sallah ta zo ta azumi ba shi da abin da ya huce na iyalan shi a wurin sallah garin Allah ya waye zaka ba ta hau shi ba ko ya samu daga baya ci zai yi a wani misali misali yanzu kana da halin kamance ko sakaki to wannan shi ne ana banka bashi ko yaushe ne akwai masu cewa ma ana mallake azumin ka ya ka ba- wannan ruwa bata inganta ba azumi daban zaka ta fita daban na wata a gani assalamu alaikum na'am
yawa ko kamar bangaren zakan ne Allah ma da na ji kuna yawan ga wani ya yi tambaya ko kamar ta san akwai mutane wajen bangaren harakan gona nan eh kamar yanzu ya ne ka wani zai da kamar ko kusan ko goma zai yau a na ga wannan shi ma kullum ana bayanin shi a takaice zakka ita kuma ta kayan gona al- annabi ya mata haddi sai in kayi noman da ya kai wuski biyar misali a ce sa'i ɗari uku misalin tiya sa'i ɗari uku misalin tiya ɗari biyu da arba'in ya kai sa'i ɗari uku kenan amma kayan noman kenan tiya ɗari tiya ɗari da hamsin tiya ɗari biyu ma zakka ba ta kama ka ba ta- ta ta- ta- ta dole ita mutum na ina mutum yana yin sadaka sai da kun kai sadaka da amma zakka ba ta kama ka ba dan kayan noman tiya ɗari da ɗari biyu a sai ya kai nisabin da annabi hodi zakka take kama ka ko misali zuba a gama hatsi tiya ɗari wake tiya ɗari dawa tiya ɗari kowane he in ya kai misali zan iya wake tiya ɗari dawa ta- hatsi tiya ɗari dawa tiya ɗari wani suka tiya ɗari guda ko amma zakka ba ta kama ni ba saboda kowane bai kai ni tabi ba shi ne zakka ta gona ma to ka yanzu a wurin wurare ba da aka kara ya ce amma tiya tiya- tiya ɗaya kai karba gida goma ka dole ba gaskiya ba ne ba sai in ya kai ni sabi annabi yanki. Eh. yawwa yan wallah taimake mu dai da gyarawa gaskiya so da yawa su masu amsan ne suke yi mata su ce kun kawo zun su ake ba amma gaskiya magana ba ta hauka ba ba ta hauka ba ya ka kai nisabi assalamu alaikum na'am la yalam alhamdulillah ha ha eh mene bana jiwa eh kan ka sake kira ba jinka ka sake kira gaba Mm. shi da uwa magana da kurum zakka sai annabi ta dabbobi ce ta kuɗi ce ta kayan gona ce kowanne sai in nisabin ya kai misali ta kuɗi ya ce ya kama da kai dinari 20 misali shi na a kuɗi yanzu misali zai kai wajen miliyan biyu da shika 125 in dabbobi ne ta karamar dabba sai ta kai arban zakka ta kama in raƙumi ne da guda biyar a bada karamar dabba sai ka 25 a shiga a shiga cikin raƙumi in shanu ne sai ta kai dabba 30 kinan komai akwai ka'ida da in kan gona ne annabi sai kai noman da ya kai uski biyar shi sai sai 300 duk wannan kaga akwai ka'ida ba kuma haka kan da ka noma ba ka zaka a akwai ka'ida da annabi ya kaida mun aje mana assalamu alaikum Amma alaikum salam ya malam Ahmad lafiya.
lafiya lau alhamdulillah ha na'am daga ina
Ina harba buga ji Abdullahi.
ta bismillah
Kamar maganar zakar nan ka san akwai wanda za ka gani yana sa a tsamme ko yana da rago ko da awaki ko ya ke ya babban ya ke ya ke kawai ko a tsaye.
ga kun mutum da- mai dabbobi ya sai da zai sai da zai mai dabbobi ya sai da ka ita inda zai sai da ci ya sai hatsi ta abinci haka ya sai da ke ne hudu zakatul fitar ɗan dabbobi Sa wani tafiya.
ta yan wani ya kamata mu tsaya ganin akwai hudu ba za a sa a ƙarshen shirin kayan labaru muna fatar yan uwa kullum mu gano da cewa sanin addini wajibi ne karatun addini na mace wajibi ne mutum ya san addinin shi kan tauhidi sauran ibada yan wala kai mu shirin gaba insha Allah اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله كبر على التوى